من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أغنيا تتبت الله wanda ya kaddace tattaro mu cikin wannan masallaci na stm wannan rana ta lahadi a tara ga watan bilka'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 da muna karatun wannan kasidatun nuniya ta ibn al-qayyim al-jawzi yau za mu tashi daidai shahi na 64 da mun dan karanta baitutuka cikin wannan fasali fi kudumi akabil iman wa askaril qur'an wanda za mu tashi dai farkon dan abin shi daidaiki bayan mun ji kudum na wasu firka daban-daban tun jahamiya zuwa abin na sha'ira zuwa falasifa da da irin abin da muka jiya to malai cewa a ta farikun ثم قالوا على اسمعوا قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان سافرت في طلب الإله فدلني الحادي عليه ومهكم القرآن مع فترة الرحمن جل جلاله وصريه عقلي فاقلي ببياني فتوافق الوهي السريه وفترة الرحمن والمعقول في إيماني شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان يكنتي وأتى فريق wasu ɓangaren sai suka zo sun maƙalu sai suka ce alasma'u ku saurara ƙaddi ita min matla'il imani mun zo muku da mabullar imani inda imani ya bullu min ardi taibat min muhajiri ahmadi daga ƙasar taiba ita ta madina min muhajiri ahmadi wanda can na makaura inda ahmad ya kaura ahmad suna na daga cikin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi isa a yayin mutane cewa ya ati min ba'adi ismuhu ahmad ko wanda suna ne ahmad kaga a cikin ƙur'ani bayan muhammadu shina da ahmad to shi na ka ce wannan ɓangare sai suka ce min arni taibata mun zuna daga taiba ƙasar taiba min muhajiri ahmadin daga makaura ta ahmad da maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya bar garin makka to ya tattare na can madina mun zo bil haƙƙi da gaskiya wal burhani da hujja wattibiyan da kuma bayani baya kuma farko safartu fi talabil ilahi mun yi balaguro don neman abin bauta tuna dama ai jama'una farko da mun ka samu sai suka kama hanya wajen neman mahalicci to daga nan kuma sai kowa ya kama nashi ɓangare to kuwa sai shi dawo da irin abin da ya dawo da shi wasu sun dawo da cewa komi allah na kowa allah na wasu ka dawo da cewa a'a Allah gashi gashi gashi gashi kowane da ya zo da irin nashi to suna wayan ga cewa safar fi talabil ilahi na yi balaguro don neman abin bauta fadallalil hadi alaihi mai shiryarwa sai ya nuna mini shi wa muhukamul qur'ani da abinda kuma qur'ani ka hukumtawa alhali shina manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'a fitratir rahmani jalla jalaluhu tare da fitra ya ce fitra shina halitta abinda Allah ta halitta abin da ya halitta a kai kina shi ka ce fitaratun lahin latifa karan nasa alaiha wanda akwai fitara tana gwada ma mutum wani abin da na tabbas misali yayin da saniya ko akuya ta ahidanta ka ga ba nuna mai nuno aka yi ba ba magana aka yi mai sha nuni tana lasa ta yi shina dagawa shi zai nuna ma cikin yan awoyi sai shi kama nono da kai ne shi sha kaga wannan shi na fitira to shi na ce ma'a fitiratin rahman tare da irin abinda Allah ya yi halitta jalla jalaluhu wanda girma ne ya girmama wasarihi akali da kuma mabayyanin hankali na fakili bi bayani don haka hankaltu da bayanin da zan yi maka fata wafaƙal wahayu sarihi yanzu ya ka samu dacewa da wahayi bayyananne wa fitratun rahman da kuma halitta ta ubangiji yanayin halitta abinda halitta ma tana iya nuna maka shi muna gane an ce fitira shi na dai abinda za ka iya hasasuwa kuma na tabbar wanda ya kamata wanda ba koya maka za a yi ba to sai aka samu wahayi ya yi daidai da shi wal ma'akulu da abinda kuma aka hasasuwa a hankaltu tunda shi ma hankali shina da nashi muna ganewa daman abinda aka kafa dalili da shi wahayu sarihu ko akwai wahayi bayyananni sannan akwai fitra ta ubangiji sannan akwai ma'akul abinda hankali zai iya bada shi to sun yi tarayya fi imani cikin imani na kaga duk imanin da zai hada waɗannan to shi ya zan imani kammalalle gamsashe a ce hankali da kuma abin da ita halitta ka iya tabbatarwa da wahayi duk sun tahi layi guda tunda saɓanin irin falasifa hankalinsu shina bambanta da wahayi abinda za su hankaltu kaga ba shi na abinda wahayi ya tafi a kai ba tun da daman shi wahayi shina gaba ga hankali abinda wahayi ya tabbatar ko da hankali bai tabbatar da shi ba to shi zai tabbatuwa to da haka sai ce wanga tawaga sai sun kace da hankali da fitira ta ubangiji da kuma wahayi sai sun kai daidai tsarinsu ya haɗe shahidu sun shaida bi annallaha jalla jalalu cewa shi allah maɗaukakin sarki mutafarridun bil mulki wasu shi ya kaɗaita da mulki kuma ya kaɗaita da iko to kaga dama wahayi abin shi ka towa da shi kenan sannan ita ma fitira lahiyayya tana nuna kaɗaita allah hankali gamsasshe shi ma zai nuna allah shi kaɗai shi ke tunda kamar yadda Allah ya ce kamar sama lauka na fi hima alihatan ka galla fasadar ta da sun ɓaci matakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd kaga da Allah biyu na to da wata ran akwai matsala za a ba hamutta duk wanda an kai sai an ba hamutta iska koko a nan duniya wani mai mulki na an bai ba hamutta iska ba shi da wani akwai shi kaga duk wata ƙasa ta ɗan fafata da wata ƙasa babu ƙasar da ta isa wadda ba ta fafata da wata ƙasa duniya ba babu ta to kaga wanda shi ba a taɓa samun ba haka kuma da allan biyu na da tabbas wata rana sai wani allah ya ce shi bai yarda ba kawai a ce wancan shi za a yi makomi wa huwa ilahul haqqu لا معبود إلا وجهه إلا وجهه الأعلى العظيم الشان وهو الإله الحق كما شينا عبن بوتا تنتنتشي وند يتنتنش بوتا لا معبود باب ون عبن بوتا إلا وجهه الأعلى العظيم عظيم الشان sai dai huskatai maɗokakkiya mai girma sha'ani bal kullu ma'budin siwahu fa batilun min arshihi hatta khadidid dani bari ma kullu ma'budin siwahu duk wani abin bauta wanda ba shi ba ubangiji fa batilun min arshihi ko a wannan kawai ɓatacce na ubangiji ya ɓata shi wannan had daga kuma can sama shi na min arshihi daga abin bautan nan min arshihi daga al'arshin Allah hatta khadidil dani haccan kasan kasa duk abin da za a bauta ma sama da ƙasa daga can sama ina na a saman sama kaga al'arshi ita ta saman sama to tun da al'arshi ha khadidid dani har can ƙasan ƙasa wani abin bauta wanda ba Allah ba ɓatacci na wa ibadatul rahmani gayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani وعليهما فلك العبادة دائر ما درى حتى قامت القطبان وعبادة الرحمن سننكم بوتا الله غايته به كيمتك وجن سوني da haka Allah zai jero abubuwa ku tambaya shin su sun kashi soyuwa gare ku ko kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi waɗanda su kun kahi so da Allah da manzo ne to ashe kaga son Allah shi na ƙarshen bauta tai muna ganewa kamar duk wata bauta da za ka yi ma Allah to ba ta kai son da za ka yi mai ba ma'a zullin kuma tare da kankantar da kai ka so shi ka kankantar da kai tunda shi kankantar da kai shi na kuma bautat shi na ma'azulli abidihi tare da kankantar da kan bawa nai to ma kaga waɗanda abu biyu kutubani suna jigo suna asuli wajen bauta wa alaihima a kan fa so da kaskanci falakul ibadi a falakul ibadati da'irun wannan falaki na ibada ka zagayawa ma dara shi ko bai iya zagayawa hatta qamatil qutbani face sai waɗannan jigobi sun tsaye muna gane amina na jigobi so da kankantar da kai wani abu da za ka yi na ibada in ba so da kankantar da kai so aikin banzana ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان ومداره كما مزاجيت بالامر لامرنينا كما امر رسوله امرن منزوني معنى ita ibada tana gudana na da umarnin annabi ko labilawa ba da son rai ba wannansu da ya kamata hawa son rai da kuma ya kamata wai shefani da irin kuma abin da shedan zai kawo wa inda ibada ya zam ba hujja ba dalili a'a ya kamata na to aikin banza ne ba ta gudana magudanarta ba fakiyamu dinillahi bil ikhlasi wal ihsani annahu ma lahu aslami fa qiyamu dinillahi ka ga tsayuwa addinin Allah bil ikhlasu da ikhlasi da wal ihsani da mutaba'a al ihsan shine nan mutaba'a annahuma kuma su bi din ga lahu ga addini asulani asuli na biyu asuli na biyu tunda dama mina na ibada na farko al-ikhlas na biyu al-mutaba'a yayin da aka rasa ikhlasi cikin ibada ba ta da umfani idan an samu ikhlasi ba mutaba'a kuma aikin banza dole asulin ibada sai an samu al-ikhlas wal mutaba'a don abin da za ka yi na farko dai ka yi shi don Allah in ba don Allah ka yi ba to bai da unhwani na biyu a samu mutaba'a in ka yi don Allah ba mutaba'a bai da unhwani abinda ka yi don Allah ka yi amma fa manzo bai taɓa yi ba to kaga akwai matsala lam yanju min ghadabil ilahi wa narihi illa alladhi qamat bihi al-aqlani lam ha abada yanju ba zai fa samu tsira ba min ghadabil ilahi daga hushin Allah ba ba zai samu tsira ba daga hushin Allah wa narihi da wuta ta yi illallabi qamat bihil aqlani sai wanda wayanda asullabi sun ka tsayu gare shi sai wanda da zai abu ya yi shi da ikhlasi kuma abin da akwai mutaba a ciki والناس بعد فمشرك بإلهه أو زب ابتداء أو له الوصفان والناس متاني بعد بايا هكا فمشرك بإلهه to mai shirka na da ubangiji ne muna ganewa yau da ya zan duk abin da kakai ba ihlasi iya zan abin da ka kai ba ihlasi to mina na shirka ta imma a shirkul asgar wa imma a shirkul akbar au zub daɗi ko kuma kai ɗan bid'a na idan in ba ma in ba mutaba'a ko in ba mutaba'a ɗan bid'a kake in akwai mutaba'a ba ikhlasi kuma ka zan mushriki kaga abun sai da taka tsantsan ashe ba dan na zan ahli sunna ba shikenan na kubuta wallahi ba dan haka nan na ba ya yi kana ganin wane can shina bid'a kai kuma kana wata shirka yanzu irin yanayin da za a yi sai ka ji mutum ya yi zambi sai ce ina wane ba wari na na bolle wajen ilimi ba ma wari na na ba bai kai ba ya yi kasan lalacewa ta malamai na kwarai ba su wannan yanzu ka kowa shi ganin shi kai shi malami na shi mai ilimi na shi ya sani ya kai ya tumbace don haka nan kowane sai a samu alkagarai kowane sai an samu alkatai kana nan abinda ka sani zai kuce maka da a nuna maka kasawarka tun da hadisi ya inganta an ka tambayi annabi musa annabin Allah wanda Allah na ka aiko mai maganganu an ga tambayi ɓangaren ilimi ce nina sai Allah ya ce ma'aika tono ta wagga magana ai ba a yanta dole sai ka gane cewa ba kai na ba kaga annabin Allah na banda annabi Musa wa Allah ya ma haka nan a mala'iku da sun kai bubbun kari sun ga gari sun kai sai Allah ya ce to ana son labari abin da ya taimake su duk sai sun ce la ilma lana illa ma allamtana ko mala'iku fa na Allah yanzu tun da ku kwararri na kun kai kun isa kun gano abin da ya kamata da wanda bai kamata ba to ga abin da aka so to kaga dole sai da sun ga kai la ilma lana illa ma allamtana don haka da ya zan iliminka kai son ka kai ka nuna ka sani ko ka wannan ba shi na ba wala don abin da aka so ga dan adam ikhlas da mutaba shi kuma mai ikhlasi ba zai nuna ya kai ba don nuna na isa akwai abin da shi ka nuna kaga da haka manzo Allah ya ta karantar da mu kasa kasa kasa kasa au lahul wasfani ko ku a shi na da duka siffofin biyu shi mushriki na dan bid'at wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'a al-imani wallahu shi Allah la yarda bi kasrati fi'ilina bai yarda da yawan aikin ba yawan aiki na ba lakin bi ahsanihi sai dai da mahi kyawu dai kyawu ne shine almutaba allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga ahsanu amala waye shi kyautata aiki ba yawa ba ba ayyukum aktharu amala waye shi yawaita aiki ashe da wani shina da ilimi dan kaɗan ya bi Allah shina jin tsoron Allah shina yin abin da ya kamata wallahi ya yi ilimin ka wanda za ka tashi mai kana hauka da gagga malaman Allah ba su cika waɗannan abubuwa ba su abin da agabansu shi na agabansu in ka tun su je ba su sani ba masu kaga malami ya kai ya tumbaci ya sai ce ɗalibin ilimi niki dole wata rana sai ka ce malami na ya ci wani shi kuma yan gigita ta kama sai ce ni ban da malami ni wa an malami na to kaga bangaren ilimi an san mahaukaci kake in dai baka da malami to ko annabi da malami ne allamahu shadidul kuwa Allah ce ko allamahu shi karan kai ne sanar da shi an kai to kai sai ka ce ba a sanar da kai ba so ko kai na jibril ma shi ma sanar da shi an kai so kuma sai Allah ya daka ma kowa burge cewa fauka kulli bi ilmin eh dan duwar zaka tunkaho akwai na gaban ka ka sani a fal'arifuna muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu anil ihsani fal'arifuna waɗanda sun kasan Allah muraduhum manhus ihsanuhu kyautata mai wal jahiluna su kuma jahilai amu sun makamce anil ihsani daga kyautatawa su masana Allah abinda an manuharsu su bi Allah ƙarƙashin mi karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma jahilu na su jahilai amu sun makamci adal ihsani akan wannan biyar su za su tsaro nasu su ainihin kirkiro nasu kuma su nuna ya yi shi wanda ya karantar nawa na sun ka taho da abin da ya yi abin da manzan Allah ya karantar lada nawa na sun ka kirkiro abin da su ce da kayi sai aljanna da kayi ma sai aljanna aka ciya وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان وكذاك هكا سوء العارفون مثلا الله قد شهدوا سن شيدا بأن الله تعالى الله ذو سمع وبنجي شنا جي وذو بصر كما وبنجي ما أبو جي غنيدا هما ويندا biyu din ga as-sam'u wal basru sifatani siffofi na biyu na Allah yake laysa ka mislihi shay'un haka ce wa huwa sami'u al basir ba abin da ya kama da Allah sai dai shi na ji shi na gani wa huwa al aliyu yara wa yasma'u khalqahu min fawqi arshihi min fawqi arshin fauka sitti samani wa huwal ali ubangiji shina maɗaukaki yara shina gani allazi yaraka hina taqum yaraka wane na allazi din a Allah wa yasma'u khalqahu kuma yana jin halitta kai amma yujibul muqtar idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah kaga wa yasma'u khalqahu shina jin halitta kai wanda Allah ce duk lokacin da bawa zai ce ya rab ya rab sai ubangiji ce sal ti tambaya a baka don saboda mi shina ji wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani min fauki arshin can sama al'arshi shina gani kuma shina ji ko me yace ma annabi Musa da Harun a wajen fir'auna da yace innahu taqaku faqula lahu qawlan layyinan la'annahu yatadhakkaru aw yakhsha قال ربنا إنا نخاف أن يفرط, أن يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع كاغا وأرى أسمع التي إنا جي وأرى kaga wanda ce bai wai Allah bai bai ji bai gani kaga ya zan dolo to wannan kaga aqida tawa nan malam wa aqida ta ta ahlus sunna ya kawo mana da haka duk abin da za su faɗa akwai dalili cikin qur'ani ita firka ɗin ga ita tatar zaka tana wannan bayani ko wa hawal aliyu yara wa yasma'u khalqahu min fauki arshin fauka sitti samani can saman abun ga ko a sitti samani ya kawo shidda sai kawo saman ko takwas ma'ana can sama saman bakwai fayara dabiban namli fi ghafaqid duja wa yara kadhalika taqallubal ajfani fayara shina ganin dabiban namali ubangiji shina ganin taku sawu na annamali tururuwa kuma fi gasa duja cikin duhun dare kamar da manzon Allah ya faɗa ku wayara haka kuma ubangiji shina gani kazalika taqallubal ajfani kai girare wannan ɗaga da suka yi ubangiji shina ganin wannan abu wa huwa al-alimu bima yuwaswisu 'abduhu fi nafsihi min ghairi nituqi lisani aha wadajizu ko aswatal ibadi bi sam'ihi waladaihi la yatashabahu sautani wadajizu aswatal ibadi bi sam'ihi yaya addajija shina irin yaya yayan bayu yayin sautin bayu ubangiji shina jinta ko yaya ko a ce kwaramniya waladaihi wurin ubangiji la ya tashabahu sautani sauti biyu ba su kama, kama, kama abun ga kama guda sauti biyu wurin allah ba su kama guda muna ganewa tunda kamar baiwa a mai da sautin wane da wani ko kai dan adam yayin da mutum bi ka magana ka san da wa da ka magana tare da cewa wani lokaci shi na iya rikice ma dai dan adam wani shi sauti ka aza sautin wani ne to shi ubangiji wannan ba ta rikice ba duk wanda ya sauti sauti ne na ma'ana yanzu a ɗauki wani wajen karatu yalla da za a kawo kasat na sadis da wani kuma can da za ka ji kamar gudana wani zai ɗaukan muryar ka saurare ta kamar guda da shi ubangiji wannan duka duk wanda ya sauti ya sani wa huwa al-alimu bima yuwaswisu abduhu fi nafsihi min ghairi nutqi lisani wa huwa al-alimu shi masanina bima yuwaswisu abduhu fi nafsihi da abinda bawa ka wasawasi cikin kai nai min ghairi nutuki lisani ba tare da ya hudi da harshe ba walaqad khalaqana al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu bal يستوي في علمه الداني مع القافي وذو الإسرار والإئلام bari daidai shike ga Allah cikin ilimi ne na kusa da na nesa wadda Allah ya san na kusa haka ya san na nesa sannan wadda Allah ka jin bayyanannen abu haka kuma shi ka jin ɓoyayyi sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار kaga wannan shine abin da sunna ta karantar wa huwa al-alimu bima yakunu ghadan wa ma qad kana wal ma'lumu fi dha fi zal'an zal'ani ko wa huwa al-alimu bima yakunu gadan ubangiji shi ya san abin da zai faruwa gobe babu wanda ya sani wa mata dari nafsun ma za ta gada ba ran da ta iya gane abin da zai faruwa gobe babu ta wa ma karkana da abin da ya kasance duk ubangiji ya san shi wal ma'alumu fi zal'ani da abin da shi ke sananne na yanzu Allah ya san shi alima ma kana wa ma huwa ka'inun wa ma sayakun wa bi kulli shay'in lam yakun law kana kayfa yakunu mawjudan li dhil a'yani wa bi kulli shay'in lam yakun da dukkan abin da bai kasance ba lau kana kaifa ya kunu mawjudan zil a'ayani da zai kasance to ya zai kasance shi kaifa ko kaifa ya kunu mawjudan ga za a samu wannan abu ne zil a'ayani ga abubuwa ga abubuwa ubangiji ya san abin da bai kasance ba in zai kasance ya zai kasance cikin abin da zai kasance ya sani an san wata mace za ta aihu gobe ɗa namiji makahu ko ɓari ne za ta yiwuwa ko gurmuna ko kaza ko kaza ubangiji duk ya san waɗannan abubuwa وهو القدير فكل شيء فهوى مقدور له طوعا بلا إسيان وهو القدير وبنجي شينا ميئيكو فكل شيء دكا قومي فهوى مقدور له وبنجي شينا يقدر تاشي طوعا da ganin dama ce bila isiyani babu wani sabawa haka abin zai kasancewa wa umumu qudratihi tadullu bi annahu huwa khaliqul af'ali lil haywani wa umumu qudratihi umumin ikon Allah tadullu ita kanunin bi annahu cewa shi huwa khaliqul af'al shi ya halicci ayyuka lil haiwani dan a rayu muna ganewa a'a ba wai dan adam shi adda komi na shi da dan adam da aikin dan adam duka nawa na ai shi na ce hiya halkuhu haqqan su bayu halitta ta yi takabbat wa afa'alun lahum haqqan kuma ayyukansu tabbat na Allah na wallahu khalaqakum wa ma ta'malu ubangiji ya halarce ku da abin da kuka a yanzu in ka ga jirgi sai ka ce ba halitta Allah ta ba shi kuma Allah shi ya halitta shi muna ganiya amma wani na bambanta raƙumi da jirgi raƙumi halitta Allah jirgi halitta ɗan adam don haka abinda ɗan adam ya halitta ya yi mahimmanci ga wanda Allah ya halitta bai san cewa ba duka halitta ta ta Allah Allah shi ya halicci ɗan adam da duk abin da ɗan adam zai yi duka abubuwa suna faruwa na akan ilhama bagiji in shina son abu ba shi zai yi ba sai shi ma ɗan adam cewa yi kaza sai a sa ma cikin ƙwarƙa yi kaza ka ɗan yi kaza ka yi kaza yadda zai iya bada kaza kaza shi kenan sai shi bada wala ya tanaqadul amrani babu hucin karo ga al'amarin cewa Allah shi ya halicci dan adam kuma shi ya halicci aikin dan adam babu wani cin karo in mun ga kare ya yi kusa shi kare lokaci ya tafi ko lakin ahalal لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان lakin sai dai ahalal jabari mutanen abun ga aka ce a wata jabariya su ma wasu mutane na da suna ganin allah bai kaddanta komi komi shina faruwa na haka kawai ba allah ka kaddanta shi ba watakzibi bil aqdar da wayanda ka kaddar a ƙayyata kaddara ko man fatahat lahum aynani malaci idanuwan su ba su buɗe ba saboda su suna ganin nazaru ba'ainai a'warin iz fatahum nazrul basiri wa gharatil aynani nazaru sun yi kallo bi'ainai a'warin da ido ijiya guda shi na yanci a'awar mai ijiya guda iz fatahum yayin da ya kubce musu nazrul basiri gani irin na basira yance ganin basira shi na ganin zuciya yana dan adam gani ne ya zama na ido na bai da gani na zuciya to makahu na me yasa aliyu na bangu aliyu na mangu ai makahu na shina irin waƙoƙi ne daga cikin abin da suka nuna gashi dai shi makahu na bai gani dole suke amma kuma akwai basira gani na basira to kuma gani na basira shi na gani ido ganin ido kawai to ba wani gani na ba yasa ubangiji ce awalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun la yasma'una biha aw azanun yasma'una biha ko kala ji fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun lati fi sudur sabida Allah ya ce ba wai ido na kama kamciwa ba shikenan an shiga matsala a'a zuciya in ta makamci nan na matsala take to kaga sun zam masu ido guda yayin da ya zam abinda idon suka gani shi na akuhwalinsu amma zuciyarsu ba ta gano komi wa gharatil ainani kuma ta faku ko ta gara ta haƙe idanuwansu shi na gara ko ai akwai shi cikin ƙarshen in asbahatu ma'ukum gauran ko to shi na fa haqiqatul qadri alladhi hara alwara fi sha'nihi huwa qudratur rahmani fa haqiqatul qadri tabbacin qaddara allazi haral wara wadda ta gidim ta ainihin gidimi gidimi halitta fi sha'ani cikin sha'anin ubangiji to huwa qudratur rahmani ita ta wannan ikon Allah واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا رباني ابن عقيل ya yi istihsani ya kyautata za wannan min ahmadin daga ahmad imamu ahmad lamma hakahu yayin da ya aikaito shi anin ridar rabbani daga yardar ubangiji ya kawo wannan qala imamu sai shi imam yake shafal quluba bi lafzatin kaga warakar zuciya da lafazina za ta sisari wanda lafazin ɗan takaitacce wahaya kuma za tu bayani shi na kuma ma'abucin bayani an ka ce mina raunin shafaɗin shi da la ilaha illallah muhammadun rasulullah kaga magana ta kaɗan lafazi na kaɗan ɗan takaitacce to amma kuma abin da ya kumsa shina da yawa to ina ganin daga nan mun ƙara wanga firka ta zaka mun ji firka ƙarshe kuma ita ta zo da ni da abin da ƙur'ani da hadisan manzan Allah suka zo da shi wannan ita ta firkatun najiya firka ta ahli sunna aga duk abin da sun ka kawo kana yi istidlali ne da ƙur'ani a to yanzu abubuwa da yanzu abubuwa siffofi zai fara kawo muna na Allah da hujjoji kuma abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana